الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 26 ne ko ga watan rabi'il awwal hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1446 wadda ta daidai da 29 ga watan tara miladiya ta 2024 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuwa a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin fannu ta'amul bainaz zawjayn littafi ne na malam Muhammad Siddiq mai shawi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 34 a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata mun yi karatu a gabar da malai yake cewa shajji'i zaujaki ala sadaka ki zama mace mai karfafar mijinki akan yin sadaka aka kawo mana kissar ainihin wato Abu Dahdah da abin da ya faru tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallam game da ainihin wato gidan gonarsa da wanda yake ainihin wato da iyalansa a ciki ya siyar da shi a madadin wato bishiyar dabino guda ɗaya wadda ainihin wato mun karanta kissar a wancan darasi ɗin kuma alhamdulillah bayan ya yi hakan kuma matarsa ta yi farin ciki ta ji daɗi akan wannan babban aikin alkhairi wanda ya sama ma mijinta aljanna da ya aikata to bayan nan mun karanta gabar a di'i zaujaki ki zama mace mai yi wa mijinki da'a ki zama mace mai nagarta wadda take yi wa mijinta da'a domin da'ar wato yi wa miji biyayya kamar yadda muka karanta wani mabudi ne daga cikin mabudan gidan aljanna duk matar da take son ta samu mukullin shiga aljanna to wajibinta ne ta yi wa mijinta biyayya kuma wannan shine jirgin fito ma'ana hanyar da za ta tsallake daga fushin Allah da azabar Allah da kuma wuta ranar tashin alkiyama mun karanta wani hadisi na Abi Umamah al-Bahili duk da cewa hadisin ta fuskar isnadi bai da inganci Mustafa da mumin ba'da taqwallahi khairan min zawjatin salihatin idza amaraha ata'at wa in aqsama 'alayha abarrat duk da cewa akwai hadisi wanda ya inganta mai ma'ana makamanciyar irin wannan wanda duk mun yi bayani a kai a darasin da ya gabata mun karanta hadisin ko asar ɗin abdullahi ɗan mas'ud inda yake yin addu'a na cewa allah ta'ala ya azurta shi da macen da zai umarce ta tabi umarninsa wanda wannan babban arziki ne mutum ya zamto in ya gaya matarsa tana ji in ya hana ta tana hannuwa in ya umarce ta tana bin umarninsa wannan babu morewa da cinyewa a aure da ta kai haka mun karanta maganar ainihin wato umamatu bintul haris inda take wa yarta wasiya lokacin aurenta take ce mata ki zamanto mace mai husni sam'i wa ta'a kyakkyawan sauraro da kuma biyayya ga miji kar ki saba umarninsa mun karanta maganar wato malamai masu hikima da suke cewa yi wa miji biyayya wata ibada ce matukar bai zama wanto a cikin saban Allah ba to duk mun karanta wannan da haka kai tsaye za mu shiga ainihin darasi na gaba ƙalil mu'allif rahimahullahu ta'ala la tazkuri mahasina zawjil awwal karki dinga ambatan wato kyawawan halayen tsohon mijinki mijinki na farko wato mace ta yi aure ko dai mijin ya rasu ko kuma sun rabu saboda wasu dalilai to kuma bayan ta yi wani sabon auren ta auri miji na biyu ya zamto lokaci lokaci tana yawan tina wani kirki ko mutunci ko kyawawan halaye ko ɗabi'u ko kyauta ko dukkan wani ihsani da jin daɗi da ta yi da ainihin wato tsohon mijinta a gaban shi sabon ango ij'ali min zawjiki farisul furusan ki mai da mijinki ya zama kamar wani ƙwararren iya hawan doki wato ko da yaushe ki zamto kina kamba mashi kina ziga shi kina ganin cewa babu sama da shi ki mai da shi ya zama kamar farisul furusan alfarisu kamar almahiru fi rukubil khail kenan wanda ya goge ya gwanance wajen hawan doki fa'iza sabaka fa'iza kana sabaka laki zawaju idan da kin taɓa yin aure sai auren kwanansa ya ƙare ko mijin ya mutu sai kika sake yin wani aure fala ta sifi mahasina zaujikil awwal to kuskure ne da ganganci ba ɗan ƙanƙani ba ki zamto kina sufanta kyawawan ɗabi'u ko daɗin zaman da kika yi da mijinki na farko wala tamdahihi kar ki dinga yabansa amama zaujiki tsani a gaban mijinki na biyu fa inna zalika domin in baki sani ba yin hakan yuwallidul kurha yana haifar da tsana wal firaq da rabuwar aure domin da zarar kin ce Allah sarkiwa ne kin tuno da yana da kyauta kamar kina zagin shi wannan nabin shi wannan marwaci ne kenan in kika ce Allah sarki wane ga haƙuri wannan masifaffe ne kenan in kika ce Allah sarki wane gidansa babu yunwa wannan shi akwai yunwa kenan da haka duk abin da kika faɗa game da tsohon mijinki kamar cin fuska ne ga shi wannan sabon mijin kuma kin san da kyawawan ɗabi'un kika baro gidan wancan da haka wannan gaskiya ba daidai bane kuma duk matar da take irin wannan na ambatan kirki na wato tsohon gidan da ta baro ko mijin da ta bari to wannan yana haifar da tsana da kiyayya yana kuma haifar da rabuwar aure bari ku ji wata kissa ta Hajjaj tazawwaja al-Hajjaj Hind bint Asma bin Kharija wato al-Hajjaj kowa ya san waye Hajjaj Hajjaj ya auri wata da ake kira Hindu yar Asma'u bin Kharija akwai wani bawan Allah Asma'u bin Kharija to yarsa Hindu sai Hajjaju ya aure ta to kuma lokacin da ya aure ta ta taba yin aure wa kanan mutazawwijatan qablahu Abdullah bin Ziyad wa kanan mutazawwijatan qablahu Abdullah bin Ziyad ta kasance kafin ta auri Hajjaj ta auri Abdullah bin Ziyad وحملها معه إلى البصرة وبنى هنالك القصر المنصوب إليه فلما أكمل بناءه وحملها حجاج دي أوري هندو sai ya ɗauke ta tare da shi ilal basara sai suka tafi zuwa ƙasar basara wa bana hunalikal ƙasara ya gina ainihin wato wani tamfatsetsen gida a can ya gina wani bene ainihin wato a can basra almansubi ilaihi wanda ake danganta shi zuwa gare shi ana cewa gidan hajjaj falamma akmala bina'ahu yayin da ya kammala ginin wannan gida qala laha sai ya ce wa amaryarsa hindu hal ra'aiti qattu mithlahu tunda kike kin taba ganin gida irin wannan qalat tace innahu lahasanun gaskiya ba ƙarya yayi kyau eh gidan yana da kyau faƙala laha hajjaji sai ya ce da ita latasdiqannani lalle sai kin gaya min gaskiya kin taɓa ganin wani gida da ya ƙeru gidan da ya haɗu gidan da ya ginu irin wannan ƙala ta ce amma amma idza abaita illa sidika amma tun da ka kafe sai na faɗi gaskiya to kar kuma in faɗa ka ji haushi tun da ka dage ka ƙi abin da na faɗa ka ce sai na faɗi gaskiya fa wallahi to na rantse da Allah ma ra'aitu mithlal qasr al ahmari ni tunda nake ban taba ganin wato kamar jambe ne ba ban taba ganin gidan da yayi min ya kwanta min a rai kamar jambe ne ba kuma musamman wa fihi abdullahi bin ziyad a cikin gidan akwai abdullahi bin ziyad wal qasrul ahmar wannan jambe nan fa banahu abdullahi bin ziyad abdullahi bin ziyad ya gina shi ne fa bidinin ahmar jak ƙasa ce ba ma ginin bulo da bulo bane fa jak ƙasa ce ya gina wannan gidan da shi an gane ko shine ake ce masa alqasrul ahmar saboda jar ƙasa da shi aka yi bulan ko kuma da shi aka kwaba aka yi ainihin wato ginin wa gadibal hajjaju hajjaju ya fusata ghadban shadidan wato fushi mai tsanani waɗallaka ha bi sababi zalika nan take sake ta ta dalilin haka to inda ma iyanan ya tsaya summa ba'asa tunda shi shugaba ne sai ya aika ilal kasar al-ahmari zuwa wannan jambe nan fahadamahu sai ya rushe ginin wa banahu bunyanan akhar yace a sake ma wani ginin ba ja ba a gane go? eh ya za aka rushe gidan ba wai tafiya aka yi aka bashi watun da shi bai je ba bai gani ba da aka rushe ce a sake wannan ginin a yanzu ko nan gaba ta yi wani auren ya ba ta sake kwatance da jambe ne ba don an rushe jambe nan babu shi to mala ya kawo wannan kisar don ya nuna wa mata yanda mazaje suke ji a ransu a duk sanda namiji ya ji matarsa tana yaban wani mutum daban ba shi ba an fahimta ko in ma baya kawo hankalinsa to in dai za ta dinga yawan maimaita ambaton wannan ta ce ai wani mutumin kirki ne wani mutumin kirki ne to insha Allahu in ta ta jure wannan ko da babu wani abu a cikin zuciyarta to wannan yana daga cikin abin da ke sosa zuciyar namiji to ballantana har ya san akwai alaka ta aure da ta taba faruwa tsakaninsu kuma yanzu ya ji tana yawan ambatansa to kaga wannan ko shakka babu abu ne wanda zai kawo rashin zaman lafiya tsakanin ma'aurata wa tazawwaja amru bin al-jawl al-kindi imra'atan tusamma al-qadur wani bawan Allah da ake kira amru bin al-jawn al-kindi ya auri wata mace da ake kiranta alkadur bin taqais bin mas'ud to wannan alkadur bin taqais bin mas'ud din nan wakalan mutazawwijatan min laqit bin zurara kafin ta auri amru bin aljawn ta taba auren laqit ibn zurara famata anha sai ya rasu ya batta fakanat tazharu aljaza'a alai to shi sabon miji ya aure ta wato amru bin aljawun alkindi amma sai ya zamanto kullun tana nuna damuwarta kullun tana nuna juyayinta kullun tana nuna tashin hankalinta shine aljaza aljaza'u damuwa aljaza'u juyayi ko jimami aljaza'u tashin hankali wani lokaci sai zo ya same ta ta ci kuka ta gaji wani lokaci ya ganta hankalinta a tashe wata sifu mahasinahu tana ta sufanta irin kyawawan halayensa da kyawawan ɗabi'unsa faɗallaka ha amru bin aljawun amru bin aljawun sai ya sake ta ce shi ba zai iya ba an fahimta ko hafizi ala gairati zaujik ki dinga kiyaye abinda zai motsa kishin mijinki duk abinda zai motsa ya tayan mata kishi ki dinga kauciya ki dinga kiyayewa ki kula menene in kika faɗa nan da nan zaki ga kishin mijinki ya motsa to ki dinga kokarin hattara kina kiyayewa ki kiyaye dukkan abin da kika san in kin yi to mijinki wato yana nuna kishi akai idza kana zawjuki gayuran idan mijinki ya kasance irin mutane ne masu kishin nan da yawa famin al'aƙali to yana daga cikar hankalinki ke kuma an tuhafizi ala gairatihi ki dinga kiyaye abin da kika san zai motsa masa kishinsa in akwai wani mutum da kike ganin kirkinsa da nagartarsa kuma kin faɗa sau ɗaya baki ji daɗi ba kin ga cewa mutum ne wanda baya so a yabi waninsa baya so a ambaci wani to sai ki dinga kiyayewa ko hira kuke yi to ki dinga taka tsantsan da me ya kamata ki faɗa kar ki dinga bashi labarin wani tsohon saurayin ki ce ai wannan nan da kaga mun haɗu da shi ai da shi ya fara nema na kan kazo kaza kaza wannan duk bai shafe shi ba wani daga nan sai ki dan lalata wato dan zaman lafiyar da kuke jalabtawa tsakaninku sai ga duk abubuwa sun lalace wani ma ya dinga tuhuma ki oke wato hulɗa kike yi da mutane wato ma kin ci gaba da communicate sai kuma duk ai ta fada da abun shedan ya shigo cikin al'amari sai ga duk lamari ya lalace ta haki sayyidatu asma binti abi bakr radiyallahu anhuma nana asma'u yar gidan sayyidina abi bakr Allah ya kara musu yadda ta ba da labari wata rana qa'ilatan tana cewa tazawwajani Zubairu tace mijina Zubair bin al-Awwam a lokacin da ya aure ni wa malahu fil ardi min malin bai da komai ba shi da wani abu da ya mallaka a ban kasa bai da gona bai da kasuwa ba shi da komai wala mamlukin ko bayi dinnan bai da su wa kuntu anqulun nawa min ardi Zubair ala ra'si tace na kasance nakan tsunto annawa dabinan da ya faffado min ardi zubair daga gonar zubairu ala ra'asi kuma in ɗauko a kaina wahiya minni ala sulusai farsahin kuma daga gidana zuwa wannan gonar farsaki uku ne tafiyar farsaki uku mun karanta wannan a can baya hawalai wanda in ka kiyasta a mita to ya kai kamar mita dubu uku da ɗari biyu da goma sha takwas mita dubu uku da ɗari biyu da goma sha takwas to tsawon tazarar tafiyar da take yi a ƙas ta je gonar zubairu ta tsinto wa dabbobinsa abinda za su ci ta ƙulle ta ɗoro a ka ta kuma dawo fajitu yauman ta ce wata rana na, na dawo wannawa ala ra'asi wannan dabinan yana kaina ko ƙwallon dabinan yana kaina falakitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam sai na haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu nafarun min al-ansar a tare da shi akwai wasu wasu mutane cikin mutanen Madina fada'ani sai manzon Allah ya kirawo ni thumma qala sannan sai annabi ya ce ikh ikh wannan wani sauti ne da ake yi wa raƙumi in ana so ya sun ya durƙusa sai ce ikh ikh wato kamar raƙumin ya duka ma'ana ya rankwafa ya sunkuya liya hamila ni khalfahu dan annabi ya ɗauko ni a bayansa ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam zai mata lift kenan ma'ana zai ɗan rago mata hanya ta ce fastahayaitu an asira ma'ar rijal sai na ji kunya tun da ba shi kaɗai ba ne kuma raƙumin ba irin wanda mata suka saba hawa ba ne wanda akwai ɗan ɗaki da haka sai na ji nauyi da kunya in taho tare da annabi sallallahu alaihi wasallam tare da wayannan mazaje din san abu na farko kenan tace wa zakartu zubaira abu na biyu kuma sai na tuno mijina zubair wa gairatahu da irin kishin sa wa kana aghyarun nas ce ban taba ganin mutum mai kishi irin sa ba wa kana aghyarun nas kaga a cikin sahabbai ma ana samun wannan za ma ka ji kisar mu'az bin jabal da ya kai wa matarsa duka saboda kishi fa'arafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anni qad istahayaitu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fahimci na dan ji kunyar hawa abun hawan fa maza sai ya ga kawai ina jin nauyin hawa kawai sai ya tafi ya kyale faji'tu zubair tace sai na dawo gida wajen zubair fa qultu sai na ce masa laqiya ni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah fa yau ya haɗu da ni sallallahu alaihi wasallam wa ala ra'asin nawa na ɗauko wannan ƙwallayen ko wannan abincin dabbobin a kaina wa ma'ahu nafaru min ashabi amma ba shi kaɗai bane gaskiya da wasu cikin sahabbansa fa anaka sai jalin zamin raƙumin sa ya sunkuyar da raƙumin li arkaba dan nahau fa sahayaitu minhu gaskiya sai na ji kunya sannan kuma wa arabtu gairataka sai kuma na tuno irin kishinka a ce yanzu an ɗauko ni an goyo ni akan abin hawa to ban san kuma yadda za ta ƙarke ba tsakanina da kai faƙalin sai ce wallahi lahamlukin nawa kana ashaddu alayya min ruku- min rukubiki ma'ahu haba ya zaki ce in zan yi kishin ma da manzo Allah zan yi kishi sallallahu alaihi wasallam kuma in rasa da wanda zan yi kishi sai da manzo Allah ni wallahi ɗauko wannan kayan da kika yi mutu kina wucewa ana ganin ki ni shi ya fi min nauyi ma in akwai ma jin nauyin to shi na fi jin nauyi fiye da a ce annabi ya ɗauko ki wani hadithi imam al-bukhari ya rubuto shi hadithi na 2224 jalasa mu'adhu bin jabal radiyallahu an mu'adhu bin jabal radiyallahu anhu wata rana ya zauna ma amra'ati tare da matarsa ya kula ni tuffahan suna cin apple shi da matarsa suna cin tufa fa dakhala alaihi ma gulamul lahuma sai wani bawan sai shigo wajen su fa nawalat umra'atuhu tuffahatan sai matar mu'az bin jabal ta miƙa wannan yaron nasu ma'ana bawan nasu ta miƙa mai wannan tufa din kad akalan minha amma ta riga ta gutsire ta ta fara ci ta gutsira sai ya zallama sai ta miƙa masa fa auja'aha darban bata yi aune ba kawai ta ji mu'azu bin jabal ya daka mata duka fa qalat lahu sai ta ce da shi kai ka kai ka kai atadribuni kada ke ni li'anni tasaddaqtu bi tufaha dan kawai na bada sadakar tufa baka so in bada sadakar ne fa qala la yace ni ba nan ne bata min rai ba ni ba bada sadakar ki ce ta dame ni ba walakin ni darabtuki abinda yasa na dala miki duka li'annaki tasaddaqtu wai ki rasa da abin da zaki sadaka bi tufahatin wai sai da tufar da kad akalti min hakin riga kin gutsira fa yusabbibu zalika taharika ma fi nafsi wannan shine ya sabbaba motsa kishin da ke cikin zuciyata ko kuma fa yusabbibu zalika tahariku ma fi nafsi gulam baki san wannan zai iya motsa abin da ke cikin zuciyar shi wannan bawon ba ai da sai ki ɗauko lafiyayya ki bayar ba ga wadda ba a ci banan ba ai da za ki bayar ni da, da wadda lafiyayya kika ɗauka kika ce wani ungo ni ba ko kallon ki ba zan yi ba amma wadda kika gatsa haƙoranki suka hau kanta yawun bakin ki ya ɗan hau kuma ki miƙa masa shi ma ya ɗora bakinsa akai shi wannan kawai ya tuno wa kana sahihu yace ai abin da yafi dacewa an tu'udihi tuffahatan salimatan ki ba shi tuffa lafiyayya wadda ba ci ba ni wannan shine abin da ya sa na dake ki kana ahadul umara'i bil badiya wani daga cikin shugabanni ko ka ce wani daga cikin masu unguwanni wani mai unguwa ya kasance bil badiya ce a wani ƙauye fa nazala bi fina'i baitin sai ya ɗan sauka a ƙofar wani gida ya starihu yana hutawa ya ɗan yo tafiya ne haka sai ya zo ya ga dandamali ko ya ga siminti a ƙofar gida haka ya ga akwai inuwa kawai sai ya ɗan zauna a ƙofar gidan ya ɗan ajiye ɗan yar jakasa yana hutawa fa arsalat rabbatal baiti jariyatan sai matar gidan ita ce rabbatal bait sai matar gidan ta aiko masa da wata yarinya ilal amir zuwa ga wannan mai unguwa taqulu lahu tana cewa mai unguwar inna zauji ga yurun dan Allah ya ce ki ce tashi ya tafi wallahi mijina yana da kishi walau ra'aka hunaka in ya dawo ya ganka a nan gurin auja'ani darban sai yayi mun duka ni zai zo ya daka zai dinga ganin kamar muna da hadin baki ni na na san shi na san ka fan sarafa rashi ne yace a sai ya tashi ya tafi ya ce a zauna lafiya eh sai ya tashi ya ce a to kawai sai ya tashi kaga ana samun mutane masu irin waɗannan abubuwan kuma har yanzu zaka ji wani auren ya haƙi zama lafiya saboda mijin yana da kishi mai yawa so in aka samu irin wannan zaka in ba ita kuma macen tunda ta aure shi kuma ta san halinsa to in ba hattara ta ba auren su baya zuwa ko ina daga duk wanda Allah ya jarabce ta da irin wannan mijin da duk motsin da ta sai ya fassara shi da wani abu ba dama ce wani magana kullun waya ta waye kira ta ha irin wannan to sai ta hattara sai ta ya tara kuma ‘yan uwanta duk da suka san shi da irin wannan kishin su taimake ta don aurenta ya ɗore musamman ‘yan uwa maza musamman wanda suka san bai san su ba sosai ko baya san a kira matar su daina kiranta kawai in ta zo gida a yi zumunci akwai irin waɗannan mutanen sai dai in ta zo a yi zumunci amma wayarta baya so ya ga sunan wani namiji akan wayarta daga shi sai shi kawai sai kuma wasu ‘yan uwanta wanda ya san shikikanta ne kowa ko kane ire-iren wannan ko mahaifinta da sauran irin waɗannan shi sa wani za a ga buni-buni ya canza wa matar sim nan da nan an canza mata sim ya karɓa wance ya ba ta wani to duk ire-iren wannan za a ga babu samun sukuni a irin wannan rayuwar da haka kar a buɗe ƙofar da zai yi zargi ballantana wannan kishin ya motsa kuma zaman lafiya ya iya yanzu kaga wannan fa kawai mutum ne shi bai ma san mace gidan ba bai san mai gidan ba kawai dai ya gaji ne ya ji gabari dan ya da zango ya huta sai dan huta a kofar gidan tana jin an ce ai wani mutum a kofar gida gashi basara ke nema amma ta aiko yarinya ta ce dan Allah a gaya masa ya tashi ya tafi saboda mijinta irin mutane ne masu tsananin kishi da ya zo ya gan shi to kawai ɗauka zai yi tana da alaƙa da shi zuwa zai kawai rufe ta da duka fahamal al'amiru mata'ahu da haka wannan basara ke ya ɗauki ‘yar jakarsa da kayansa wan sarrafa a'idan ila baldatihi ya juya ya koma garinsu hafizi ala sharafi zaujiki ki zama mace mai kiyaye daraja da mutuncin mijinki asharafu tajun shi mutuncin nan tajun wani kambe ne la tarfa'ur ra'asa ra'as la tarfa'ur ra'asu ko la turfa'ur ra'asu biduni wato shi asharafu ɗaukaka da daraja tajun wani irin kambe ne wata irin hula ce la turfa'ur ra'asu da ba za a iya ɗaga kai ba bidunihi ba tare da ita ba faj'ali faj'ali sharafaki wa irdaki da haka ki sanya sharafuki mutuncinki ko darajaki wa irdiki da mutuncinki aghla indaki shine abu mafi tsada a wajenki min ruhiki wa hayatiki sama da rayuwarki da kuma ruhinki wasuni gaibata zaujiki ki zama mace mai kiyayewa in mijinki baya nan min alsinatin nasi wa uyunihim ki dinga kiyayewa daga harasan mutane da kuma idanun mutane in ba larura ba wani namiji da zaki magana da shi tunda mijinki baya nan ba wani namiji da zai dinga ganin ki ko da yaushe qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace mustafa dal mu'min بعد تقوى الله خير له من زوجة صالحة النبي صلى الله عليه وسلم يقول مؤمني بي ربوت با مؤمني بي سامو فائدة با بعد تقوى الله bayan tsoron Allah khairan lahu da ya fiye masa alheri min zaujatin saliha sama da nagartacciyar mace in gaba an ha hafizarhu ya sufata take sai annabi ya ce ita ce wanda in yayi tafiya baya gari hafizathu za ta kiyaye za ta kiyaye shi fi nafsiha akan ta wa malihi da dukiyarsa ma'ana za ta kiyaye mutuncinta za kuma ta kiyaye masa dukiyarsa wannan hadisin mun karanta shi a baya hadisin abi umamatul bahile hadisi ne wanda yake imamu tabarani ya ruwa ibnu maja ya ruwaito shi hadisi na 1857 imam tabarani shi ma a mujalladi na takwas shafi na 200 ko hadithi na 264 haka ibn asakir ibn asakir a cikin tarihu dimashq shi ma ya kawo shi amma hadisi ne wanda yake da'ifi dama a baya ma mun karanta cewa malamai sun ce hadisi ne da'ifi wa qila lin nabi sallallahu alaihi wa sallam an tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam ayyun nisa'i khair a cikin mata wace mace ce tafi alheri qala allati la tukhalifuhu fi nafsiha wala malihi bima ya karahu wato ita ce matar da ba ta saba wa mijinta fi nafsiya akan kanta in ya neme ta za ta zo in baya nan za ta kiyaye kanta Wama, wala malihi ko dukiyarsa bima ya karahu da duk abin da ta san baya so ba ta saba masa a abin da ya shafi al'amarinta ko dukiyarsa duk abin da ta san baya so to ko yana nan ko baya nan za ta kiyaye duk abin da ta san baya so to ba wai ganin ido ne yake sa ta yi ba ubangiji ta'ala take yi dan shi dan ya karbe ta a matsayin mutuniyar kirki ya bata aljanna da haka ta san wannan abin in mijinta yana nan ba ta yi a gabansa saboda baya so to da yana nan da baya nan ba za ta yi ba amma in ya zamanto ganin ido ne yake sa ta ki in baya nan za ta yi kaga ba ta tsoron Allah kaga ita kuma ta zamanto abinda take yi ba dan Allah take ba da haka sai ta zamanto zaman auren nata babu lada domin tana yi ne ba domin Allah ba wa kana ibn mas'ud radiyallahu anhu yaqul abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu yana cewa allahumma arzuqni allahumma arzuqni imra'atan idha gibtu anha hafiz hafizat ghaibati fi nafsiha wa mali abdullahi dan mas'ud yana cewa ya Allah ina roƙonka ka azurta ni da macen da idan nayi tafiya na batta za ta kiyaye mun wato za ta kiyaye kanta a rashin wato za ta kiyaye kanta da kuma dukiyata duk da bana nan ba wai tana yi ne don ganin idanuna ba wannan mutuncin da kowa ya santa da kama kai da mutunci haka take ba wai ganin idona bane yake sa tana yi sannan yanda take kokarin tattala mun dukiyata da ririta abin da na kawo ba wai a ganin ido bane in ina nan a nuna ana tausayawa ana lallabawa ana ririta in bana nan ai ta'adi ta ce ita a'a Allah ka azurta ni da matar da yanda take yi in ina nan wato yanda take yi in ina nan to haka take in bana nan عاش امرأة صالحة عفيفة مع زوجها وت wato nagartacciyar mace wata mutuniyar kirki kamammiya ta rayu tare da mijinta fi hayyin min ahya'i Baghdad a wata unguwa daga cikin unguwannin Baghdad suka rayu da mijinta mutuniyar kirki ce saliha ce kuma kamammiya ce ba ta kula kowane wato ɗa namiji da ba muharraminta ba ko kuma bai halatta a gare ta ba wa kana bil hayyi rajulun to a unguwar kuma ko wani mutum ya dari duha bi aini sai ya dinga zuba mata ido duk sanda ta zo wucewa ko ta fito ya dari duha bi ainihi yana kora ta wani lokaci saboda kora mata ido da yake wa kalimati da zantuttukan sa kullu mara aha duk sanda ya ganta faqarrarat an takida lahu sai ta gama shirya cewa za ta kulla masa makirci makirci za ta kulla mai makida shine fa karrara ta gama tabbatarwa a ranta an taki da lahu tace wannan mutumin sai ta kulla masa hatta la ya'uda li mughazalatin nisa'i maratan ukhra dan nan gaba kai ya sake cewa zai dinga tsokanan mata in sun zo wucewa fa dalabat minhu an yatiha sabahan wata rana jimana a dawo lafiya irin wannan tsokanar kullun ba ta kula shi ranar tunda ta shirya abin da ta shirya ranar da ta zo wucewa fa dalabat minhu an yatiha ya kula ta sai ita ma ta tsaya ta saurare shi kawai sai ta nemi kuma ya zo mata da safe inda khuruji zauji hamin albaiti a daidai lokacin da mijinta ya fita ya bar gida tace tana tana gayyatarsa wafin sabahi gari da ya waye dalaban min zaujiha sai ta nemi mijinta an ya jima'a rijalan an ya jima'a rijala wa nisaa wa shuyukha da ya tattaro mata maza da mata da dattawa wa adfalal hayyi da ƙananan yara na unguwar wa ya'uda ilaiha sari'an kuma ya dawo da wuri menene tace kawai kai dai kai mun haka ka je ka yoga ya akwai abin da nake so ni falamma kharaja zawju da mijinta ya fita asharat lirrajul al'ashiq bidukhul sai ta yi wa wannan namijin da yake nuna yana shauƙin ta yana santa sai ta yi masa inkiya ya shigo fa dakhala kawai gogan sai ya shigo a'a yana shigowa ba jima'a ya zauna thumma yake ce thumma sami'at sauta zawjiha inda albab kawai sai ta ji muryar mai gidanta a kofar gida fa qalat lil ashiq sai ta ce wa wannan mai san nata yabdu anna zawji nasiya shay'an ina tabbatar da fa ina ganin mijina ya manta wani abu dan muryarsa nake ji kamar gashi nan ya dawo wala budda an taktabi fi makanin aminin kaga yanzu ba yanda za a yi dole ka buya a wani guri amintacce kada ya ganka la yara ka fi dan kai ya ganka abin nan kai ya ganka da haka ya kamata a samu amintaccen guri a boye ka buya fa idan sarafa in ya zo ya dauki abin da ya manta ko ma me ya kawo shi ya dawo da shi ya dawo ya gama fa'alta ma turidu kaga sai kai abin da kake so thumma wada'atil mar'atu al'ashika fi sunduqin kabirin tana da wani katon akwatu sai matar ta jawo wannan katon akwatu sai ta sanya wannan mutum a ciki ta ce shiga kawai zan rufe ka a ciki da ya shiga wa agalakan alaihi sai ta garkame shi a ciki wa gallaqatil abwaaba kenan falamma dakhala zawjuha da mijinta ya shigo dalabat minhu an yahmila sunduk sai ta ce to ka dauki wannan akwatin ka ciccibe shi ila makani jijimai a halil hai shi ko dama ya je ya gayyato mutanen unguwa ya ce a taru ta ce to yanzu ka ɗauki wannan akwatin ka je inda mutanen wannan unguwa suka taru ka je ka aje shi a gurin ita ma sai ta biyo sawu faƙarar linnasi sai ta ce wa mutane wahiyar ta za'u yadda ha'alar sunduk tana ɗora hannunta akan wannan akwatu tana, tana cewa in nimra'atun sharifatun afifatun ni dinnan da kuka gani mace ce mai mutunci mace ce kamammiya ni bana fasikanci la ughdibu rabbi bi isyanihi bazan fusata ubangiji na ba ta hanyar saba masa wala udannisu sharafa zauji bazan bata da gurbata mutuncin mijina ba bi khiyanati ta hanyar ha'intarsa bazan ha'inci mijina ba wa qad arada rajulun min rijalil hayy abinda yasa na ta muka tara ku anan akwai wani mutum daga cikin mutanen wannan unguwa yana so an ya sirika sharafi yana so ya sace mun mutunci na wa an akuna zauji yana so in ha'inci mijina fahtaltu alaihi sai na yi masa dabara hatta amsaktu bihi yanzu gashi na yi ramda shi na kama shi fa'iza wa za'atuhu bai na aidikum yanzu idan aka ajiye shi a gabanku ma za ta falu na bihi me za ku yi masa yara ku dama an taru faƙalu nuji'uhu darban muka ce za mu yi masa dukan tsiya wa rikilan da harbi da ƙafa hatta la ya'uda li zalika marratan ukhra ma'ana za mu cicci mutuncinsa za mu yi duka dan kada ya sake irin wannan nan gaba makalar sai ta ce ha huwa za bi dakhil sunduk dan haka kun gan shi gashi nan yana cikin akwatu faf aluma shi itum ku yi duk abin da kuka ga dama ku yi masa duk abin da kuka ga dama fanhalu alaihi darban suka yo ca suka yi masa duka wa sabban suka zage shi tas sun magadar alhayya dole ba yanda iya dole ya bar wannan unguwar wa fadihatuhu ala zaharihi kunyasa da kunya ma'ana ya tafi ya bar unguwar da kunya da wato da kunya ina fata an gane to wannan kaga abu ne wanda yake mai kyau wani lokaci musamman a wannan lokacin da muke rayuwa ana samun irin wannan wani lokaci za a ga musamman yanzu harkar wayan nan wani kawai haɗa haɗan wayoyi yake me yake ne kawai sai ga mutum yana kiran matan mutane wani kuma tun da yanzu ga harkar social media wata mata za ga tana ko facebook ko tana whatsapp ko wani abu mai kama da haka akwai hanyoyi da yawa da za ga in mace mai mutunci ce za ga kullum in an mata wannan tana gaya wa mijinta fa wani mutum yana kiranta ta gaya masa ita mata aure ce ya ce shi ma mijin aure ne za ga ana samun irin wannan an gane ko ka ji mace ta faɗin ma yana tunanin kamar ba a ta gaya masa cewa ita mata aure ce sai ce to me matan aure nawa ne wanda ake ake ake al'amura ake harkoki da su da haka ai shi ma mijin aure ne eh aka kama su ko? aka kama shi haji wani profesa shi ma a jami'a shi ma ya ɗana wa wata mata shi ita ma mai mutuncin ce irin wannan matar da muka karanta da ya matsa ya matsa kaga ita ma ta ga ya dame ta kawai sai ta yi masa irin wannan gadar zaran ta ce za ta je wani hotel har da lamba da komai ta bashi da jami'an tsaro da mijin su kuma suna laɓa kawai yana zuwa aka kame shi jami'a ta sallame shi dama irin wannan ɓata garin ma bai kamata a dinga ba su amanar ɗalibai ba la ta sumi illa bi iznihi kada ki azumi sai da izininsa Allah ya sa kina da ƙoƙarin yin azumin litinin da alhamis ne ko ayyamul bid sha uku sha hudu sha biyar ko kuma azumi mutlak kawai kina sha'awar wani lokaci ki dauki azumin nafila to ba mace ba ta yin azumin ta ɗau'i ba tare da izinin mijinta ba asiyamu sirrun bainal abdi wa rabbi lalle azumi wani sirri ne tsakanin bawa da ubangijinsa fa iza aratti siyaman nawafili wata ɗau'i idan kika yi niyyar yin azumin nafila ko na ta ɗau'i ba a alimi zaujeki to ki sanar da mijinki fa inna zalika yu'alliful qulub domin yin hakan yana sake hada zukata yana ƙara soyayya ya ji cewa duk motsinki yana sani idan har ainihin wato dukkan wani motsi har ibada ma yana sani to ina ga cewa sauran al'amura na yau da kullum ballantana ke zama uwar adashi bai ma sani ba sai da aka kai ki police station abubuwa sun kace mai sannan a kirawo shi daga office ko a ce matarsa ta yi ta yi karan dashi ne ko me ake cewa ko uwar adashi an an abin nan an gane ko to saboda kaga ibada ma ala azumi wani sirri ne tsakanin bawa da ubangijinsa amma in dai za ta yi azumin ta ɗauye an ce ta sanar da mijinta qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ce la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha shahidun bai halatta mace ta ɗauki azumi na nafila alhalin mijinta yana gari illa bi iznihi sai da izininsa sanar da shi cewa yau tana so ta tashi da azumi ko gobe in Allah ya kai mu za ta tashi da azumi akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisin hadisi na 4942 imam muslim hadisi na 2855 وجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه wata mace ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama tana kawo masa kuka faqala ya rasulullahi inna zawji safwan bin al-mu'attil yadribuni idha sallaitu wa yufattiruni idha sumtu tace mijina safwan bin attal ya kasance yana duka na ina sallan nafila sannan sai ya karya mun azumi na na dauka sai ya tilasta ya ce sai na karya azumi ko shi da kansa ya karya azumin in na dauka wala yusalli salatul fajr hatta tadlu ash-shamsu kuma shi baya yin sallar asuba sai rana ta fito wa kana zawjuha safwan jalisan kuma lokacin da take kawo wannan kara gaban annabi sallallahu alaihi wasallam mijinta safwan bin bin al-mu'attil yana zaune yasma'u haditha yana jin maganarta fa sa'alahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma qalat manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaye shi game da abin da ta faɗa yace to ga mataka ta kawo ka kara ta ce ba ka barin ta ta sallar nafila in ta yi sallar nafila sai ka duke ta ba ka barin ta ta yi azumin ta dawo in ta dauka sai ka sa ta ta karya kai kuma ba ka sallar asuba sai rana ta fito fa qala safwan radiyallahu an safwan radiyallahu anhu yace ya rasulullah ya makin Allah ina da jawabi akan wannan matsalolin amma qauluha amma magana ta da ta ce ya duribuni idza sallaitu ta ce ina dukanta in ta yi sallah fa innaha taqra'u bi surataini wa qad nahaituha dukan da nake mata shine ta kasance tana karanta surori guda biyu a raka daya na kuma hana ta taki taki hanuwa an gane taqra'u bi surataini ya ce ta dinga karanta sura daidai amma sai ta dinga hada surori guda biyu tana karantawa na kuma hana ta taƙi haduwa ba dukan sallan nake mata ba dukan na umarce ta ta dinga yin sura ɗaya maimakon sura biyu taƙi ta bari fa qala sallallahu alaihi wasallam law kana suratan wahidatan lakafatin nasu thumma qala safwan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce law kana suratan wahida lakafatin nasu koda a ce Allah bai saukar da komai ba a alqur'ani sai sura guda ɗaya wannan sura ɗaya ta ishi mutane kamar tausaya mata yake ba sai ta yi ta ɗauko dogayen surori ta yi wannan kuma ta shiga wata to sai yake ganin ta dinga ɗaukan sura ɗaya ita kuma ba ta yin hakan shi kuma yake dukanta to da aka gaya annabi da ya gaya annabi haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai ko da sura ɗaya ita kaɗai ce babu wata sura sai ita ta ishi mutane kenan kaga ya goyi bayan cewa ba sai ta karanta surori biyu ba sura ɗaya mata wadatar ko da a ce ƙur'anin ma gaba ɗaya sura ɗaya ne wannan sura ta ishi mutane sun maƙala safwan sannan sai safwan ya ce radiyallahu anhu amma ƙaulu ha yufattiruni amma da ta ce ina karya mata azumi ko ina sa ta ta karya azumi fa innaha tandaliku fatasuma ay at-tatawwu wa ana rajulun shabun fala asbiru na gaya mata yace fa innaha tandaliku fatasum ya ma'aikin Allah sai ta tafi ta dinga yin azumin ta dawi ta dinga yin azumin nafila wa ana rajulun bayan ni mutum ne shabun matashi ne ina kan ganiya ta ina jin karfin sha'awa fala asbiru ba na iya hakuri da haka in nazo ko tana azumi ni ba ruwa na kawai sai in yi abin da ya kawo ni to shine take complain ina karya mata azumi faqala sallallahu alaihi wasallam la tasumu imra'atun illa bi idzni zawjiha kaji dalilin wancan hadisin to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mace ba za ta yi azumi na ta dawo'i ba sai da izinin mijinta قال صفوان رضي الله عنه صفوان رضي الله عنه يتي وأما قولها إني لا أصلي حتى تطلع الشمس أما قورة فنت نأخذ تتي بانا إن صلى سيرانا تافتو فإن أهل بيت قد أعرف لنا ذاك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس تاجبه sai ya ce ya maikin Allah mu gidanmu an san mu ba ma tashi sai rana ta fito haka yanayin gidan mu yake haka muka tashi a gidanmu mu ba a tashin asuba ba a tashi da safe ba a tashi sai rana ta fito fa qala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce fa idza staiqasta fa salli to in ka farka ka dinga sallah in ka farka kai sallah shi kenan an fahimta ko? na'am? eh to ai bai farka ba ai wa aqimin salata rufi alqalamu an salasin wa anin na'im hatta me istaqiz an fahimta cin ka farka shi kenan kai sallah wato ita mun matsala in ta zo gaban annabi kwananta ya kare sallallahu alaihi wasallam ba a zuwa da wani rikici ko wata murda murda ko ciku murda gaban annabi a tashi bai warware ta ba ya yin haka sallallahu alaihi wasallam imam abu dawud ya fitar da wannan hadisin hadisi na 2459 wa kanat al mar'atu salihatu fi salaf salih idha aradat siyaman nafila ja'at zawjaha وقالت سأصوم غدا إن شاء الله فهل تريد شيئا كأنها تستأذنه وكانت المرأة الصالحة وتنقرتشير ماتا في السلف الصالح da aka taɓa yi a cikin managartan bayi na wannan al'umma na kwarai cikin magabata na kwarai ta kasance iza a ranar siyaman nafilati idan tana nufin za ta yi azumin nafila ja'at zawjaha takan zo wajen mijinta wa qalat tace sa'asumu gadan insha Allah tace ina so zan dauki azumin nafila gobe in insha Allah fa hal turidu shay'an kana son wani abu kana nufin yin wani abu ma'ana kaga yana da bukatar ta a goben kaga sai ta fasa azumin ka annaha tasta'dhinu kamar dai wannan bayanin da take kamar neman izinin sa take za ta dauki azumi ta yi ko kar ta yi kaga in yace ta dauki azumi za ta dauki azumi in yace a'a kar a dauka sai ta hakura dama azumin ta dawu'i ne domin azumin ta dawu'in nafila ne shi ko yi wa miji biyayya wajibi ne da haka ina zaka hada wajibi da ta dawu'i wanda yake nafila yin azumin ta dawu'i in bace ba Allah ba zai tambaye ta ba biyayyan miji in bace ba Allah sai ya tuhume ta kuma Allah zai mata azaba amma Allah ba zai azabtar da ita ba akan ba ta yin azumin nafila kun gane ma fiqhun ko yawwa muna da sauran lokaci to an ce lokaci yayi insha Allah sai mu tashi la takharuji min baitiki illa ma'a mahramin insha Allah bina mu karanta ya zama daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin amin amin